ذلك في سائر الأخلاق نحوه وكذلك في سائر الأخلاق وكذلك في سائر الأخلاق نحو الجود والبخل والجبن والجرأة والجرأة والتكبر والتواضع والتواضع wannan bai shi ba
ومن شبهتنا karatun baitocin na لكن ميتين بالله a hatin
والتكبر آه، والتكبر والتواضع والتواضع والعفة والإسراف والت- والت- والتكثير وغيرها فإن فإن الكبر والبخل فإن- فإن الكبر والبخل waljubna آه، والبخل والجبن نعم.
والإسراف حرام ولا يمكن التحر ولا يمكن التحرز عنها إلا بعل- إلا بعلمها وال- وعلم ما ما يداد ما يدادها فيفترض على فيفترض على كل آه، في- فيفترض على كل إنسان علم علمها وقد صنف السيد الإمام إمام الأجل al'ajallu الأجل شهيدا شهيد ashari الشهيد ناصر الدين أبو القاسم كتابا في الأخلاق ونعم ما صنف ما صنف ويجب آه، a nan za ka ji yadda ake ban kama malamai ka zuka yi kawai ga yin laɓar ba daban da akwai ta wadda al'ajallu jumla guda ɗaya da kai saura sai aka yi kuwa فيجب على كل مسلم حفظها
malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah ci gaba da littafin karatun karatun littafin ta'limul muta'allim مم.
wanda sati ne gaba da mun ɗauko muƙaddima a amma mun shiga cikin misali na farko da ya mama da yake magana akan mahiyyatul ilm shine mahiyya shine haqiqatul ilm da fadalar shi da kuma abin da ya shafi shi ma da fito a wannan karatun ne ma da yake cewa kazalika sa'irul sa'irul akhlaqi ko نعم في سائر الأخلاق wa kazalika في haka سائر abun yake fi sa'il akhlaq kenan haka abun yake abun da ya shahi a sauran dabi'u za ka samu wanda da wanda ya ke cewa shi ma ya haka abun yake a game da shi ma mutum ya san ilimin mukan abun da ya shahi abun sauran dabi'u kenan sauran ɗabi'u to shi ma ya kamata wato ya zama wajibi shi ma mutum ya san a ilimin su saboda su ma abubuwa ne wanda suke faruwa ga mutum a yanayi daban-daban ne ma likita na hawan jini kamar kyauta ba kyauta ita ma ya kamata mutum ya san abin da yake abin da yake da alaƙa da kuma abin da yake kishi- kishiyan kishiyan ta kaɗe a gare abin da yake wata ta ya zama ita kishiya a gare ta a sannan kuma bala ce wani ukuli da rowa haka ita ma rowa ya kamata mutum ya san ta ya san tsananin ta ya san kuma munin ta bala ce wani juni ko da kuma tsoro wani jur'ati da ɗaukar hali wata kabburi da girman kai wata wazo da kaskantar da kai wal wal- wal fita wal fita ko
والعفة wal iffa ai ba wannan suka tsaka akwai matsala akwai gyare-gyare irin wal iffa da kuma kamewa wal israf da kuma banna wat taqtiyu da kuma qawl ها؟
wat taqtiyu taqtiyu ko wani ne shi ne shine qawl قال قم qawl أوه kusan قبر qawl Kwakwara.
qawl إيه.
wala mu likita ku sani qawl
kwaru ko qawl qawl shi kan ba mako shi ba a ce mai mako ba kuma ba a ce amma yayi kama da mako ala jubun ina nan ka gane mutum kamar ta ba mutum abu ya shi shi da ya ce shautara kun ga wani wani abu kana kana wannan shi ne yana da wani abu kuma ana ashiru jubun to kamar kai ba kai hana ba amma jubun yana shi yana ne da wani ashiru na ido ya ke yana da wani abu a taftiru shi ne
ita jubun malam jubun ita ce ke tafin aljibu ne to tsoro wani wani ta nan kwawo da kan rubuta a taftiru ko uku ne kama ka samu
Ruwa.
eh ruwa ba
a yanzu na ruwa duk yana yana shiga Jarumta.
Jura.
Hali.
jura shi ne ƙarfin hali ƙarfin hannu Irin naka.
ƙarar haka da wani da rashin shaja'a ko to mana yake cewa wa'innan abubuwan dukkansu da kazansu fa inna al-kibra kaga daga cikin su akwai girman kai wal jubna akwai tsoro wal israfa akwai banna to kaga wannan dukkan su haramu ne. amma me yasa ya ce ma tsoro haram tsoro ba yana yin tsoro na ɗabi'a ba tsoro ya zama tukun wanda ba shi bakke da basta ba ka rinka tsoron wani ko tsoro har ya kai tsoro ya yauta daga cikin tsoro na ɗabi'a ya kai tsoro na zuciya tsoro na kurincewa wannan shi ne ake magana malai ce wai nawon wala yin fiye a tahawuzu anha illa bi ilmi ba yanda za a iya kiyayewa game da su a kiyaye ka a faɗa cikin su to dole ya san ilimin su to kaga tunda sanin tunda tunda dole ya an sa ilimin su za a kiyaye to kaga sanin ilimin su ya zama ya zama ne tunda malai yake cewa ta ba yake cewa dukkan abin da ake kullu ma ya tawassalu bi ila alwajib huwa dukkan abin da za a je a san shi dan a san yake kai mutum zuwa wajibi da wajibi abin da ke kai mutum zuwa sunna sunna ne malai yake cewa wa ilmu ma yudabu hakan dole mutum ya san abin a ilimin abin da yake kishiyan takar wa'annan abubuwa kaga aljubu albuhuri albuhuri ko afwan aljud aljud kaga me kishiye shi kyauta me kishiye ta rowa Rawa.
girman kai me kishiye shi kaskantar da kai ko kaskantar da kai me kishiye shi Girman kai.
girman kai to dole ne mutum shi ma ya san abin da yake kishiyar saka su saboda kai ya bada a cikin su da haka ma da yake fa yafdalu ala kulli insani ilmu da haka ya zama farulla kan kowane mutum ya san ilimin wannan abubuwa لمالك كتاب السنة والشيخ الإمام العجل الشهيد ناصر الدين أبو القاسم رحمه الله كتابه في الأخلاق wannan malamin ya wallafa littafi a cikin abin da shi al'akhlaq a malace wani ne masu sannafa ma zalla abin da ya sannafa haka malamai za ka samu suna wallafa littafi kan mutum akan abin da shi al'akhlaq a cikin al'akhlaq za su kawo za su kawo hadisai ko azan da suke magana akan dabi'u da ke da abin da shi kyawun dabi'u malace da haka fa yajibu ala kulli muslimin hifzuha ya wajaba kan kowane musulmi ya kiyaye wa illan abubuwa da ake magana a kansu yayin wannan ɗabi'u da ya kamata a ce mutum ya sifanta su da ya kamata ya kiyaye su kuma ya san su ya san ilimin su malaki ta wa amma hifzu ma ya qaw fil ahayi ne amma kaga shi kiyaye abin da yake afuwa mutum a wani sa a wani lokuta shi ba kullum ba lokaci lokaci ne zai samu mutum to shi wannan fa ya fara a wajenka ko ba kuwa a fafurita fafuri da ala sabili kifaya to shi wannan a afuwar fafuru da ne ko na yawwa fafuru fafurita da na ala ala sabili sabili kifaya to shi wannan abu ya zama to farulla ne ta kifaya ba farulla ba ta to- ta dole kawai shi idan kama bihi al-ba'd saqata 'an al-baqina idan kama bihi al-ba'd fi baladihi saqata 'an al-baqina idan kawai aka samu wasu sun san shi a cikin wannan gari ko a wannan kabila to ya fada kan sawa ka kamar misali kamar yanzu abin da ya shahi a aski ilimi na aski akan abin da ya shahi dimki akan abin da ya shahi wasu abubuwa to wannan in ba ta ba ta zai dole ne kowa sai ya san dimki ba a duk da an samu wanda suka iya shi kenan sun san cewa wasu haka nan aski aka samu wanda suke- suka iya aski to shi kenan sun san cewa wasu yana su su sauran ya zama mutum kifaya ne wanda ya ga ya je ya je ya san shi a wanda kuma haka nan shi ma al'amrul ma'ruf audu kifaya ne shi ma idan dai akwai masu yi ba dole ba kowa zai ci dole ne ma ina zuwa na kawai su fita ina ina wanda ne wasu in dai akwai wanda suke yi to shi kenan kai an sauke maka malici amma fa in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi ishtaraqu jami'an fil ma'ad amma a cikin gari idan ba a samu wanda suka tashi da wannan abin ba suka je suka yi shi to dukan su sun yi tarayya cikin wannan laifin malin ce wa yajibu alal imami an yi amurarun bi zalika to a wannan hali wajibi ne kuma akan liman shine shugaba ya umarci mutane da fiyaskan wannan abu dole ne yanzu a garin aka tashi dole ne a samu waɗanda suka iya aski da wanda suka iya hida da wanda suka iya musamman kasuwanci dole ne wannan a samu idan ba a samu ba a ce dukkan wannan ba wanda ya iya kasuwanci dukkan wannan ba wanda ya iya aski to dole ne yanzu kuma wannan shugaban ya umarci mutane dole ne ma a tasa a ɗauki wasu aji a koya musu wannan abu su iya su musu su yi mamu ɗan malin ce wa yaji wa yaji biyu a ahala baldati ala zalika dole ne shugaba ya ya ya ya dakata ya tilasta yan wannan garin akan sanin wannan ilimi malai yake cewa qila wa qila an ce إن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال المنزلة التعامل الذي لا بد لكل واحد من ذلك وعلم ما يقع في الأحايين بمنزلة الدواء ما لا يكي تيوى أكا بعد مثالي أكا تي شي علم abin da yake afkuwa ga mutum a kowane hali a kowane hali wannan abu sai ya afku a gare ka misali sallah kowane hali ta afku a gare ka azumi sai ka yi shi to wa'innan abubuwan to su matsayin su kamar matsayin abinci ne kaga matsayin abinci ne wanda ce kaga shi abinci babu makawa kowa sai ya ci abinci tabbas kowa sai ya ci abinci yanzu haka ma sai faske yi a shi wallahi shi ai Allah Allah ba yake cewa Qur'ani ko annaba ma wa ja'alnahu sallallahu alaihi ta'ala mun san ya san wani jiki ne wanda kusa to da kaga abinci ya zama tu wajibi ne a wa akan kowa to da haka shi ma wannan to wannan ilmukan to su ma sun zama tu wajibi ne dole kowa ne sai ya san ilimin su na'am to wala ce da da haka fa labuda li kulli wali min zalika da haka kaga babu makawa kowa sai ya je ya ci abinci duk mutum sai ya je kuma sai ya ci abinci wala haka kaga tunda cin abinci ya zama wajibi ne to kaga yunwa dole a tunda yunwa ta zama tuwa maka wahita a ku to dole cin abinci da zama wajibi kaga tunda sallah dole sai an yi ta dole ilimin ta ya zama tuwa alwala ta yi dole ya zama ilimin ta ya zama tuwa sai wani ce amma wa ilmu ma ya kawo fil ahayin amma ilimin abin da a koshi da mutu ko lokaci zuwa lokaci ne to wani ce liman zai dace da wa'i to shi wannan abu kawai matsayin magani ne kaga magani likita yau shi ake neman shi dole sai an samu cuta sai an samu lokacin da ake bukatar shi ba da ake shan magani ni wani ce da aka waye su ilayhi fi ba'd al-awqat shi wannan ya wani yana wani ba a gare shi afwan wa ihtaju ilayhi mutum yana bukatar shi ne fi ba'dul awqati kawai a shashin wasu lokuta kaga mutum bai buƙatar abin da ya shahi ilimin da zai san abin da ya shahi falsafa abin da ya shahi ilimin kere-kere akan abin da ya shahi wannan abin da yake afuwa da mutum sai lokaci lokaci kai ma da ce kaga wa ilmun nujumi bi manzilati zamani amma kaga shi ilimin taurari ilimin falaki kamar matsayin cuta ne kamar matsayin rashin lafiya ne وتعلمه حرام شيء علم شيء كويش حرام لماذا يتي بأنه يدور ولا ينفع saboda shi yana cutarwa bai amfanarwa wal haram min qada'i llahi wa qadar sannan kuma ibada ce ka ga wal haram min qada'i llahi wa qadar yau mumkin shine tserewa a tsere ma kaddarar Allah da kuma abin da Allah ya zartar ai wannan abu ne wanda baya baya yiwa abu ne wanda bai yiwa dole ne abin da Allah ya nuna maka sai ya sai ya amfana to kuma yanzu a zo a maka wani ilimi abinci kuma kaza zai same ka ai kaza ka ga duk bai amfani ba malam anan ya ce ilimin tawari haramun ne haka abin yake a wajen malama da dama malama da da abbas yake cewa duk wanda ya san wannan ilimin to ba shi da wani rabo a duniya amma shi ilimin tawari ana buƙatar shi ne ana buƙatar shi ne a lokacin da ya zama zuwa ya amfani da shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa amfanin taurari da Allah ya sa su aube su su zamanto ado ga sama sannan su zamanto abun jima ga shedanu sannan kuma su zamanto alama ne wanda ake shiryuwa da su idan za a tausaya Allah ya Qur'ani wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun sai Allah wani a wani yake ta wal qad zayyana sama dunya shi da kawaki da Allah hamide ne wai wai ta da ku wai ta da kulli ne kulli shi ana wajen ko ba mu fi kulle shekari ba ka na wani wasu na wasu ado ne ga sama in ka daga za a gani ado sun ma sun ma sama ado sannan kuma a lokaci a wannan lokacin sannan kuma kariya ne sun zama to suna jifa shefani da suke zuwa sama domin su ji magana da ake a sama sun zama to a da ake suna jifa su suna kona su sannan kuma alama ce wadda yan bulaguro suka wuta suke gane wa al'ibla ko su gane hanyar da ta bi mutanen da wanda suka zama to suke a suke rayuwa a daji duka suna iya gane wani wanda yake rayuwa a daji ya san ilimin ai san ya san da ake cewa abin da shi sanar samaniya bai yiwa ba yanda za a iya bace a hanya ko gabas ta bace mishi ko kuma hanya da ke biya ga ya- ya rasa ta kawai da ya ɗaga kansa zai iya gane eh yanzu in na bi nan gabas to wannan hanya za su kai na gari kaza haka in dai nan zan iya gane zan iya gane waje kaza to da haka kenan kaga shi wannan ilimin in a lokacin in dai dan a san wannan abin ne da shi ma zai zo ya bayani in dan a san dan a san wannan abin ne to wannan shi ne zai zama zai zama to ba haramun ba amma in yi mutum daga wannan to kuma yanzu ya zama to ko abin ne dan a je a yi wasu abu da shi wanda za a je karshe a sama ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ma ce da haka fayan bagi da kulle musulmi an yi shi da fiye da wakati da zikirin lafi da haka ya da haka abin da ya- abin da ya kamata da kowane musulmi a kowane lokuta ya kulatu da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa du'a da addu'a wa tadabbu da kuma kaskantar da kai wa du'a da kuma da kuma dalqani wa sadaqati da yin sadaqa sannan kuma wa yas'alu Allah wa yas'alu Allah ta'ala ya ringa tambayar Allah shine wa yas'alu Allah ta'ala ya ringa roƙon Allah al'afu wal afiyata shine ya bashi lafiya da kuma lafiya a duniya da lahira amma da yace me yasa yasunu Allah yasunu yasu bi menene da alaka malam Yusuf duniya ya suna gullahu aha yasunu Allah ta'ala dan saboda Allah subhanahu wataala ya kare shi anil bala'i wal afati da bala'i da kuma cututtuka malam abin da yasa wannan magana saboda ya ya kama magana ne masu neman ilimin tawawi ka yi abinci kamar kaza ya same ka ka yi kaza ko za ka yi kaza sai ka ji an jiwa maka ko abin da ya abin da ya kamata ma da shi shine kawai mutum ya rubuta ambatan Allah a kowane lokacin shi ne ya yi addu'a ya kankantar da kai ya karanta Qur'ani ya yi sadaka sannan ya roki Allah ya bashi lafiya a duniya da lahira saboda Allah subhanahu wataala ya kare shi da dukkan wasu bala'i da kuma cututtuka malaki ta fa inna mawizata fa inna man wizata man wizata du'a lam yuhram lam yuhram min al-ijaba aw lam yuhram min al-ijaba dan malaci dan haka duk wanda aka arzuta shi da yin addu'a to ba a haramta mishi samun amso wannan addu'a in dai Allah ya arzuta ka ka tsaya ka rinka yin addu'a to lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa maka fa idza kana al bala'u muqaddarun yusibu la mahalata walakin yusibu walakin yusibu Allah ta'ala wa yarzuquhu sabra wa yadhqu du'a'i idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutum wani bala'i sai ya same shi to wannan abin zai same shi babu makawa sai dai Allah subhanahu wataala zai yassare mishi al'amuran shi zai arzuta shi kuma haƙuri akan wannan bala'i sannan kuma ah, ya arzuta shi haƙuri ya sassara ya sassara mishi wannan bala'i da ya same shi da albarkar wannan addu'a da yake kaga wannan magana ibnu qayyim ya yi magana akan ta a cikin littafin da muke ya ce shi bala'i yana da matsayi guda uku ko akwai ko addu'a tana da matsayi guda uku game da bala'i ma ya zama ta hanyoyin bala'i da ka da wannan bala'i ko kuma ya zama to bala'i ga wannan yayi ƙarfin wannan addu'a dole sai ya same ka to amma duk yanda ake ciki dai sai Allah ya sauka maka shi ko daidai ga ka cewa a dalilin wannan addu'a da kai ko kuma ya zama to da bala'in da wannan Allah duka suna da ƙarfi to a lokacin da su za su je su yi ta mukawa tsakanin su wannan ya hana ya samu wannan wannan ya hana ya samu wannan kenan ko ne ya hana dan uwan shi abuwa a wannan lokaci malai yace Allahumma illa idza ta'alla wa min al-jinn kaga nan ka gane cewa hanyar yana magana ne akan masu ilimin tawaru da wani ke cewa sai dai kawai Allahumma ana imanata illa Allahumma sai dai kawai in dai mutum ya je ya san ilimin tawari ne qadara ma ya'rufu bihi al-qibla wa awqati salati fi yusuf salika sai dai kawai in mutum ya je ya yi amfani ya san ilimin tawari ne daidai gwargwadon yadda zai iya gane al-qibla idan ya mutu bulago daidai gwargwadon abu yadda zai iya gane lokutan sallah to yi zai ka tumale ce to hakan ya halitta amma kaga duk abin da ya wuce daga haka to ya shiga cikin abin da aka hana maliki ce wa amma wa amma ta'allumu ilmu tibbi amma shi abin da ya shafi ilimin likitanci likita maliki cewa fa yajuzu hakan ya halitta li annahu sawab min al asbab saboda shi sababi ne daga cikin sababba to yajuzu ta'allumu da haka sanin shi ya halitta ka sa'il al asbab kamal a da ake cewa kamar sauran sababba kaga yana da kyau a ce a san son zuci ta kaza da yake kawo shi dan a ji a nemo maganin su malai ce wa kada ta dawo nabi sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bada magani manzo Allah yana bada maganin kaza da maganin kaza ya kace cuta kaza maganin kaza yace kuma duk wanda yake kaza kaza bai san shi ba ko wanda yake kaza Allah zai kare shi daga wada cikin cuta kaza kaga wannan manzo Allah yayi a maganin kaza shi yasa ba shi ibn qayyim ya tayi al-ibn nawawi ya kawo abubuwan da mazalla yake maganin da mazalla ba da yake wanda yake yin kaza yayi kaza kina za mu ga a cikin hadisin mutumin da yake ciwon ciki mazalla ce a bashi zuwa ka ga wannan ba da magani ne likitanci kenan aka je aka ba da mutum wasu ma yace da wato maso mazalla ce yake cewa cikin dan uwanka yayi ƙarya aka aike ce yake cewa Allah yayi gaskiya sai da aka yi aka dabe shi ai shi tun da babu mai wanka kawai da yayi zakin zuwa wanda kawai da shi ne sa kai yake ce a ƙaro mushi a ƙaro mushi ma da yace wa qad hukiya an shafi'i rahimahullahu annahu qala al ilmu ilman yace an an hakaito daga imamu shafi'i don Allah tabbata ga shi ko Allah shi kanshi yake cewa ilimi shi ilimi kala biyu ne yake cewa ilmul ilmu dini ko ilmul fiqh ko ilmul fiqh lil adyani ilimi kala biyu ne ilimi ne ko ilmul fiqh shi ilmul fiqh ana yin shi ne saboda addini saboda abin da zai je ya zo ya samu mutum na addini idan ina sallah sallah ta tanki ya zan gyara ta kaza ya sami ya zan gyara abin da ya shafi ko abin da ya shafi na abin da ya shafi harka ta shari'a sai ma da ce wa ilmu tibbi sai kuma ilimi na likitanci shi kuma ana karanta shi ne lil abdani saboda jikin kuna saboda jiki kenan saboda a kiyaye jiki da faɗawa wannan cuta ko saboda a yi ma jiki magani idan wannan cuta ta same shi haka shi ma ilimin fiqh saboda a kare addini a da wadawa sun rashin sani ko kuma idan ka zaka yi a cikin addini ya kamata yi malika ta wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun amma fassara shi ilmi wata sifa ce na aha wa yau ma wa a zalika in wanda ce wa ma wa ba a zalika amma duk ilimin da ba wannan ba to ku zo ku ga wata majalisi so wannan kawai kuzuri ne na zama yanzu kawai a ce mutum ya je kawai sun ilimin ya ke cewa abin da ya shahi kimiyya abin da ya shahi kimiyya da ke ita ma kimiyya a rayuwar mutum tana yi tana tana son zama ko abu ne wanda ake bukata shi to amma kaga in ka san shi shi kawai ka ajiye ne in lokacin da aka ce ana bukatar masu yi fara mutala yin ka mutu haka da in ka je ka san wani ilimi amma shi ilimin likitanci wanda ana bukatar shi a rayuwar yau da kullum haka nan ana ayar ashe da kwanan da muka same shi ran eh haka nan haka nan ana bukatar ilimi haka nan ana buƙatar ilimi da ake cewa ilimin wannan ilimin fiƙi saboda abin da zai yi zuwa addini amma yanzu ka ga in ismaila ya koyi dinki ko koyi kanikanci kawai sai ya zauna lokacin da aka zo ana buƙatar wani ɗan mai bakaniki sai wuce ko kuma wani motar shi ta wuce ta lalace a kuma lokacin da zai wuce ya gyara ni ma da ce amma wa amma tafsirin ilimi ma da ce wa amma tafsirin ilimi amma ka ga shi fassarar ilimi ne kuma da ke ta sifatun يتجلى بها المذكور لمن قام به وشي wannan wata sifa ce wadda take bayyana a cikin abubuwan da aka ambata liman qama bihi a cikin abin da ta tsaya a cikin su ma'ana duk abin da ya zama mutu duk abin da ya zama mutu ake buƙatar shi a san shi to wannan ilimi ne ko da a ce bai zama mutu wata ne ilimi ne sunan shi in dai za a ji a karance shi akwai shi sunan shi ilimi da haka shi ya sa ma Allah sauran gala a ƙorani da yake cewa malamai suka ce da ya ce fas'alu a halar biki nan aka ce a halar biki ba ana ne malamai kare ba dole za ka tambaye shi a fannin shi shi a halar biki ya wani kare yanzu in za mu yi ma likita tambaya a kan abin da shi likitanci da waye shi ma a halar biki dole ne kuma abin da zai wani musallama mashi yana za a gani ko fatoyi da ake fitowa na duniya na majami'in fiƙi da suke fitowa a kan abin da shi wata fatawa wata nazila ta sauka wani wani wani da ake ta wata wani a tasar da sabo da ba san ka ba to ake so a yi mata shari'a a musulunci to bai yiwa ko malamai ko sai su tazo su ce wannan abu kaza ne dole yi kowane bangare ya ya ya ya ya ke maka yayi bayani a yi a gari kisan sun ke gani a wannan a cikin ilimin ku wanda ke ilimin ke ce kaza a da kuma da wannan abu a ji a samu hannu so da suke da alaka da mutum kuma ne a zuwa ga a shari'a ko ya ka ya kamata a ce to shine a ya ke cewa a wannan ƙarƙashin wannan sakamakon shi ne a wani da wani shari'a hukunci da shari'a halarci kuma hukunci ko kuma abin da ya kama da wani idan ka ga duk abin da za a amfani shi duk abin da za a yi a san shi to shi wannan ilimi ne in dai sifa ta ilimi ta ta ta mai ita ta bayyana a cikin wannan abu kenan wannan shi ne a cikin insha Allah ta'ala malai su ne sai anan kai mun zo ƙarshen fasali ko a bauta mu je ƙarshen fasali malik yace wal fiqhu shi kuma fiqhu ma'rifatu daqaiq al-ilm shine sanin daqaiq al-ilm shine abubuwa daqaiq shine abubuwa na na na nesa nesa shine daqiq shine abin da ya zama to abubuwa da suke koyi ko abubuwa da suke asalin da kuma ai gari ne ko kaga abubuwan da suka zama to suna koyi ko abubuwan da suka zama to daqaiq wanda suke da eh kayan a san sai an dan mutan an mutan da ya kama su ɗan wahala haka shi ne da ƙa'idar ilimi sanin shi ne shi ne tsadaddin ilimi a kan ayyata shi ne sanin shi shi ne tsadaddin ilimi ma'anar ilimi da ilaji yana kawo ƙarin wani naka inda Na'am.
ka karanta mana ma'anar ilaji haka aha tare da kuma nau'i wal fiqhu ma'ruf da qa'iq da qa'iq ilmi ma'anar ilaji shi ne sanin tsadaddin ilimi tare da kuma nau'ikan maganganun wanda ya ce ƙala abu hanifa da aliman abu hanifa yake cewa alfiqhu ma'rifatun nafs shi fiqhu shine mutum ma ya san kan shi ne shine fiqhu mutum ya san kan shi a ma'rifatun nafs shine sanin rai kenan mutum ya san ran shi ma laha wa ma alaiha abin da yake kanta da kuma abin da za ta iya badawa yau ne ba a gare ni ko me zan yi kenan ya san ni a matsayin na musulmi me yau ne ba a gare ni sannan ko me ya kamata in yi shi ko me bai wajen ba kaina ba wa qala mal ilmu illa lil amali bihi imamu abu hanifa a wajen ka cewa ai ilimi ba kuma bane kawai sai dan ayi ilimi da shi sai dan afuwa sai dan ayi aiki da shi ilimi ba kuma bane kawai sai dai ayi sai aiki aiki da za a yi da wannan ilimi shine ilimi wal amalu bihi tarkul ajulin aji kuma aiki da ilimi shine a bangon zuciya a kama bayan zuciya shine kenan a bangon a bangon duniya a kama duniya a kama lahira kenan a bangon abin da yake na duniya a kama abin da yake na lahira shine tarkul ajulin ajibi barin duniya a kama lahira kina aikata abubuwa na lahira a abubuwan da ke da duniya nan ma ba wai ana yin kawai itilaka a abubuwan da duniya kuma dai mun zamu sani kawai dai bayani ne malamai suke yi malaki ta ko yan bagi da insani dan haka ya kamata ga mutum Allah ya gfala an nafsi kai ya kana game da kanshi ko ma ya furuha sannan kai ya kana ga sanin abin da zai amfanar da ran shi wa ma ya doma da kuma abin da tunar da ita fi ulaha wa usraha a duniya da lahira da aka idan mutum ya san abin da ya cutar da shi a duniya ko a lahira sannan kuma wa yastajibu ko ma yanfa'u ma yanfa'u sannan kuma ya rinka janyo abin da zai amfanar da wannan ran nashi wa yajtani wa amma yadurra sannan kuma ya rinka nisanta abin da zai abin da zai zama to sababin ya cutuwa ba shi kai la yakuna amaluhu wa aqaluhu kai la yakuna ilmuhu
kai la yakuna aqluhu wa ilmuhu hujjatun alayhi malai yake cewa dan saboda kan ilimin shi da hankalin shi da aikin shi ma a wannan nuskar kasu zama to hujja ce a kan ta ne za su zama to hujja ce a kan shi ma'ana ya sani ko bai yi aiki ba kenan ka ji ya sani kuma bai je yi aiki ba yana ji yana gani a ce mishi kaza abu kaza yana cutar da kai kuma ya je ya sha wannan abu cutar da shi dan haka kaga shi yasa ko a shirya zaka ji an ce Allah da ke ta wala tuqu bi aydikum lan tahaluka ka je kana kallon abin da ka san cutar da kai zai kuma ka je kai amfani da shi to ka ga wannan yanzu kenan ilimin da ka sani ya zama hujja ne a kan saboda ba kai amfani da da ba kai amfani da shi ba ba da ce fa yazdadu uquwatu da haka dalilin haka uquwa shi sai ta karu da uzu billahi min sahrillahi wa qubi la wa iqabi afar muna neman tsarin Allah da mutunci da kuma hukumar Allah malai ce wa qad waghada fi manaqib al-ilmi wa fadli da haka an samu ko an rawaito ko hadisai sun zo ko labarai sun zo abin da ya shahi manaqibul ilmi abin da ya shahi a darajoji na ilimi da kuma fadala ta ilimi ayatu wa akhbaru ayoyi da hadisai sun zo masu inganci shahararru wanda kuma sun shahara lam nashtari bi zikra wala ce ba ko kula ta da ambato ta da kawo ta ba sai mun kawo sosai da abubuwa ne masu yawa kai la ya kula kitab saboda kan littafin yayi nisa kan kan littafin yayi tsawo wala ce akwai abin da ya shafi fadala ta ilimi da darajar ilimi hadisai sun zo su sannan ayoyi sun zo su kware ta amma dai ba sai mun ambace su ba saboda saboda kan littafin namu ya yi tsawo kaɗan daga cikin shi ne Allah ke cewa halisu ladina ya'lamun wa ladina la ya'lamun da wanda ya sani da wanda bai sani ba har wani zama da shi yasa malamai suke cewa dan a nuna darajar ilimi hatta a cikin dabbobi Allah ya zafi dabba ka kare ya ka ce to kare mai ilimi ya yi wanda ba shi da ilimi kayan farauta ba a yadda sai da kare mai ilimi garin da aka da a koya mishi garin da aka da a koya mishi yadda zai kama yadda zai kashe yadda zai waye shi sa hadisi da ke cewa iza alkarta kan iza alkarta kan bakal mu'allim haka wanda ka tafi da shi ka koya mishi kaga kenan ka gana an nuna sifa ta ilimi ko adabobi tana tana bayyana idan mutum ya san sai mu tsaya da insha Allah ta'ala domin wannan shine karshen karatu ko